zuwan malam daidai wannan lokaci da shi ma kansa malam ubangiji ta'ala ya saka masu da mafificin sakamakonsa ba tare da bata lokaci ba zan mika abin magana zuwa ga malam falyatafaddal shaykh mashkuran ma'jura
السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma badu ‘yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau sha bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci mai tarin albarka مسجد سيدنا سعد بن علي وقاص رضي الله تعالى عنه أولا غريم البركة غريم منا أتكن جهر نيجا منا وقان الله سبحانه وتعالى يقارم وانا غري البركة الله سبحانه وتعالى يسوكد الخير ميوى أتكن وانا غري ينقوى أسلي abin da aka zo a gabatar shine a gaisa da 'yan uwa a ga fuskoki masu albarka a yi ziyara a sada zumunta to amma kuma a cikin haka babu laifi idan an yi an samu ribar kafa sai ya zama 'yan uwa suka yi ƙoƙarin yadda za a yi a shirya wannan zama muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu an zaɓi littafin da za a yi dirasa a kansa wato a yi karatu a cikinsa littafin adabun nufusi kamar yadda malam ya gabatar na babban malami al'imamul ajurri rahmatullahi alaihi a gurguje ba lokaci muke da shi da yawa ba al'imamul ajurri sunansa muhammad sunan babansa al-husain ana masa alkunya da abubakar abubakar kamar yadda muka sani ba suna ba ne alkunya ce wato baban bakar ana danganta shi zuwa ga al'ajur asalin al'ajur bakar ƙasa ko jar ƙasa kenan to amma wannan gari ne daga cikin garuruwan Baghdad wani ƙauye ne daga cikin garin Baghdad Baghdad ta Iraq a nan aka haifi al'imamu al'ajuri rahmatullahi alaihi malaman sira da tarjamar malamai ba su ambaci shekarar da aka haife shi ba ya zauna a garin Baghdad kamar yadda muka sani garin Baghdad gari ne na ilimi gari ne da sai da babban malami al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alaihi ya rubuta littafai littafi mai mujalladai masu yawa domin yin bayanin malamai da suka sauka a garin Baghdad a wancan lokacin ana daukar duk malamin da bai je Baghdad ba to ilimin sa a matsayin tauyayye ne to a nan garin الإمام الخطيب الب... الإمام الآجوري رحمة الله عليه يفار رايوسا يزونا أنا حزوا شكرا تتري أكود ثلاثة عند يبر جرم بغداد يقوم جرم مكة عند يجي سادة معلمي من يمن يا أول ننجري يكراتو أو جنسو daga cikin malamansa a gurguje akwai al-Imam Abu Muslim Al-Kajji akwai Muhammad ibn Yahya Al-Marwazi akwai al-Imam Abu Shu'aib Al-Harrani akwai al'imam Ahmad ibn Yahya al-Halawani, akwai al'imam al-Hassan ibn Ali ibn Allawaihi al-Qattan, akwai al'imam Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi. da wasu malamai da ya karatu a wajensu duk ya karbi ilimin hadisi da ilimin qur'ani da ilimin lugar larabci da kuma ilimin fiqh a wajen waɗannan malaman waɗanda dakkan malamai daga cikin almajiransu akwai al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani mai littafin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya mai littafin Dalailun Nubuwwa sannan akwai al-Imam Abdurrahman ibn Umar an-Nahas almajirinsa haka al-Imam Abu al-Husayn ibn Bushra da wasu daga cikin almajiransa waɗanda suka kasance masu yawa al-Imam al-Imam al-Ajuri ya sami yabo daga manya-manyan malamai misali al-imam al-khatib al-baghdadi yana cewa kana dayyinan fiqatan al-imam al-ajurri malami ne mai ruku da addini kuma fiqatan amintacce lahu tasanifu yana da littafai da ya rubuta da yawa al-imam ibn al-jawzi al-baghdadi shi ma ya yabe shi yake cewa kana fiqatan dayyinan aliman musannifan malami ne mai addini malami ne fiƙa amintacce sannan malami ne marubuci wanda ya zama yana da littafai da yawa al'imamu zahabi ya yabe shi yake cewa kana saduƙan khayyiran malami ne mai gaskiya kuma ya kasance zaɓaɓɓe abidan sahiba sunnatin wattiba'i malami ne mai riko da sunna kuma mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa sannan ya sake bansa yake cewa al'ajurriyu al'imamul muhaddithul ƙudwatu shaikul haramish shari duk wannan yaban da al'imamul zahabi ya masa kenan al'imamul hafiz ibn kafir al-dimashqi ya yabe shi yake cewa wa kana thiqatan sadiqan dayyinan wa lahu musannafatu waɗannan di yabo ne da manya-manyan malamai suka masa daga cikin littafansa akwai littafinsa shahararre kusan littafinsa da ya fi shahara kenan shine littafin ash-shari'a littafi ne da ya rubuta shi akan aqida akwai littafin sa akhlaqul ulama akhlaqul ulama sannan a cikin littafin a cikin littafin sa akwai zammul liwat akwai littafin sa al-ghuraba akwai littafin sa at-tahajjud akwai littafin sa al-arba'una hadisa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara rubuta tsarin littafin hadisi su zaɓi hadisai guda arba'in su rubuta a kai sannan daga cikin littafansa akwai akhbaru umar ibn abdul aziz akwai littafinsa akhlaqu hamalatil qur'an akwai littafinsa tahrimun nardi wa shitranj wal malahi al-imam al-ajuri rahmatullahi alayhi ya rasu shekara ta 360 kamar yadda malai ambata mana Allah subhanahu wa ta'ala ya rahamshe shi ya sa abin da za mu karanta a cikin wannan littafi nasa ya amfane mu ya sa ya zama sanadiyyar shiganmu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya cire raban shi dan a cikin wannan karatu namu kai tsaye sai mu fara yace bismillahir rahmanir rahim dhikrul hadri minan nas dhikrul hadri minan nas shine daga bismillah sai shi wancan muqaddima ce ta ash-shaykh mashhur الشيخ مشهور آل سلمان حفظه الله تعالى ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisin wannan zamanin shine ya ta hakikin littafin al'imamu al'ajuri ya ce zikirul hadri minan nas ambatan gargaɗi game da rai ba za mu tattauna akan menene ake ce ma annafsu ba wanda akwai saɓanin malamai da yawa me ake ce ma annafs shin akwai bambanci tsakanin annafsu da alƙalbu da alfu'adu da arruhu ko ko ji abu ɗaya ne ga ma al'aqlu ga al-lubbu duk kalmomi ne da malamai suke ambatan su waɗanda sukan wakilci wasu sukan wakilci juna a takaice dai a Hausa idan aka ce annafsu mukan fassara da rai ran nan ana ɗaukar sa a matsayin mai a matsayin ɗan adam shi kan kansa domin idan ya gyaru to dan adam ya jaru ɗabi'unsa sun jaru zai zama mutumin kirki ya zama bawan Allah ya zama mutumin kirki shi yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da rai yace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yace qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawaha Allah ta'ala yana rantsuwa da rai wa ma sawaha malamai suka ce ma din nan bi ma'ana man ai wa man sawaha da wanda shine ya daidaita ran Allah ya rantsuwa da kansa kenan bayan ya rantse da ran dan adam sai kuma ya rantse da kansa wa nafsin wa ma sawaha da rai da kuma wanda ya daidaita shi fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah subhanahu wataala ya kunsa maran dan adam fujuraha wani ran ya zama lalatacce wa taqwaha wani kuma ran ya kasance bawan Allah mutumin kirki ne tsara dokokin Allah sai Allah ce qad aflaha man zakkaha haƙiƙa duk wanda ya tsarkake ransa aflaha ya samu aljanna wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbada ransa ya lalata shi da zinubai to khaba shi kuma ya tabe wato dan wuta ne shi saboda haka rai babban abu ne babban abu ne da ya kamata a kula da shi idan mutum ya tsaya ya kula da shi sai ya zama masa alkhairi idan kuma ya ya ɓata ransa ya tafi to shine zaka ga malamanmu da yawa sai su ce kana da manya-manyan abokanai abokanan gaba guda biyu da ash-shaytan da kuma an-nafs wa khalifin nafs wa ash-shaytan wa asihima wa inhuma mahadaka an-nusha fattahibi ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي السع وإن هي استحلت المرعى فلا تسل ينا مجانا كري ونينا سوى نفسي إلى ما ضرني داعي تثير آلامي وأوجاعي كيف احتيالي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي الإمام الغزالي ألا جافر تامس قرقرنسا ينا سوى abocin gaban karanka kuma mai haɗari saboda me li'annahu aduwwun mahbub wa li'annahu aduwwun min ad-dakhil abocin gabanka ne kuma kana son shi kage da damuwa shi yana gaba da kai kuma kana son sa sannan na biyu aduwwun min ad-dakhil sannan tare kuke kwana a cikin ka yake kaga abokin gaba idan ba a kulle kofa da shi ba ai da sauki ko sai kai shirin ka a daki in ya ce zai kawo maka hari kai ma ka san yadda za ka yi ka kare kanka to tare kuke daki daya to ya za a yi kuma kana san shi ba kuma shi bai san ka to shine alhazru minan nas gargadi game da rai قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الإمام الآجري رحمة الله عليه يشي يبو يا تبتك ألا وند دنئمو من سنكاوا وان أبو بوا سكيتك wannan addu'a ce da manzo Allah ta sama yake yi idan abin alkhairi ya same shi walhamdulillahi ala kulli hal sannan kuma yabo ya tabbata ga Allah a kowane yanayi ita kuma wannan addu'ar annabi sama yana yin ta a lokacin da ya shiga damuwa kaga bahaushe da yake cewa ka gode ma Allah ko da kana bacin kura ba kuskure bane alhamdulillahi ladhi bi ni'mati tatimmu salihat a abubuwa masu daɗi alhamdulillahi ala kulli hal abubuwan da ba su da daɗi me yasa al-imam al-ajuri ya bude da waɗannan zikirorin guda biyu saboda in ranka qad aflaha man zakkaha alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa qad khaba man dassaha alhamdulillahi ala kulli hal wa sallallahu ala muhammadin an-nabiyyi Allah yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine annabin Allah wa ala alihi ajma'in da kuma mazowansa iyalansa gabaki daya lafazin al'al malamai suka ce ana ɗaukarsa da ma'anar al'atba to ina jin shi al'imam al'ajuri yake nufi ana domin bai ce wa sahbihi ba sai ce wa ala ali yana nufin ai wa ala atba'ihi kenan anan hanni na shiga insha Allah kai ma ka shiga duk mun shiga lafazin al'alu kenan wa billahi asta'in kuma da Allah nake neman taimako amma ba'du bayan haka وفقنا الله وإياكم أقائد اللغة اللارتشي إذن أكفد أما بعدك وبعد to abin da zai biyo baya ya kamata ya zama da fa'ul ne abin da suke ce mishi fa'ul aqiba eh amma ba'du fa inna to amma anan ba a sa ba malamai suka ce yana yiwa ya halatta amma dai fusha ta larabci idan aka samu amma ba'du saboda shar'i to ya kamata abin da zai biyo baya ya kasance akwai fa'ul aqiba ko kuma alwaqi'atu fi jawab ash-sham waffaqana Allah wa iyyakum Allah ya datar da mu da ku lirrashadi ga shari'a min alqawli shiriyan nan ta magana wal amali da aiki wa a'azana wa iyyakum Allah ya tsare mu da ku baki daya min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu dan adam yana da sharrin sa shi yasa daga cikin zikiroran safe akwai addu'o'i da kuma na maraice wa min sharri shaytani wa shirki wa min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim dan adam yana da sharri akan kansa wa min sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukan mu Allah ya tsare mu daga su innahu sami'un qarib Allah mai ji ne kuma kusa yake wajen amsawa i'lamu kusani anna Allah jalla dhikruhu lallai Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka zakaran nafsa fi ghairi mawdi'in min kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci rai annafs a cikin littafinsa ba a wuri ɗaya ba munabbihan ya cire alif kusa alif a wajen munabbihan Allah yana mai gargaɗi bi ma'anin kafiratin da ma'anona waɗanda suka kasance mabambanta kulluha tadullu ala al-hadri min an-nafs duka waɗannan ma'anonin suna gargaɗi game da ran mutum cewa kada mutum ya wasa da ransa ya kula da shi idan ransa ya tsarkaka to shine zai sama rabo babba idan ransa ya lalace to shine abin da zai jawo masa asara ta har abada wal iyazu billah akhbarana maulana alkarim Allah majibincin al'amuran mu mai daraja ya ba mu labari annaha tamilu ila ma tahwahu kullum ran dan adam yana karkata ne zuwa ga abin da yake so mimma laha fihi min al-lazzati abin da duk zai samu dadi a cikin sa kuma dadin nan dadi ne mai jawo wahala irin dadin kuda ne ya ga danko ya zata da zaki shi ce ne ya makale ya mutu wa haka rai yake yi وقد علمت أنها قد نهيت عنه alhali ran dan adam ya sani cewa an hana shi wannan abu amma kuma tunda yana ganin akwai daɗi sai ya zama yana karkata zuwa ga wannan daɗin ko da wannan daɗin allazzal ajila ne daɗi ne na kusa daɗi ne ɗan gaggawa ba daɗi ba ne mai ɗorewa sun ma'alamana maulana alkarimu sannan Allah majibincin al'amuranmu mai daraja ya sanar da mu man naha nafsahu amma tahwa duk wanda ya hana ransa abin da yake so fa innal jannata ma'awahu aljanna ita ce makomarsa gidansa zai zama aljanna qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarka da daukaka suka tabbata a gare shi yace fa idza ja'at at-tammatul kubra kai idan at-tammatul kubra idan musiba mai gamewa ta zo at-tammatul kubra tashin alkiyama ɗaya daga cikin sunayen tashin alkiyama ne at-tammatul kubra an kira ta da at-tammatul kubra li'annaha tatummu ay li'annaha ta'um tana gama kowa bi masa'idiha da musibinta to shi yasa sai aka kira ranar tashin alkiyama da at-tammatul kubra kamar yadda wani wajen aka ce mata asakha kamar yadda wani wajen aka ce mata alhaqa kamar yadda wani wajen aka ce mata alwaqi'a duk sunayen ta yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a a wannan ranan ne mutum zai tuna abin da ya aikata a wannan ranar mutum zai tuna me ya aikata wa burrizatil jahimu liman yara sannan kuma aka bayyanar da jahannama wutar Allah madaukakin sarki liman yara ga wanda yake ganin ta kuma kowa zai ganta fa amma man tagha amma wanda ya ketare iyaka Allah yayi girman kai ya bin abin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzanninsa da shi wa athara alhayata dunya kuma ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira fa innal jahima hiya alma'wa to haƙiƙa jahannama ita ce za ta kasance wajen kwanciyarsa makomarsa wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron matsayar ubangijinsa inda zai tsaya gaba ga ubangijinsa wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman a tsakaninsa da Allah babu tafinta wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana ransa abin da yake so abinda ake ce ma alhawa shine me summiyal hawa hawan li'anna annafsa tahwa ilayhi an ce ma son zuciya son zuciya saboda me saboda rai na karkata zuwa gare shi kaga can Allah madaukaki suke ce faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi karkata fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda ya wannan ya hana ransa abinda ransa ke so to tabbas aljanna za ta zama ita ce makomarsa kaga mahallin shahid kenan ashe abinda ake bukata dan adam ya zama yayi taka tsantsan a game da wannan ran nasa fa in kana Allah ta'ala qad naha anhu idan Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya hana wannan ya hana shiran bin abin da yake so in zajara anhu kuma rai ya kasance ya tsorata bai aikata abin da yake so ba fa in tabathu nafsuhu ila ma zajaraha anhu idan mai ran ya zama ransa ya bi shi akan saba ma ran nasa falyalam annahu min Allah azza wa jalla bi bali to hakika zai kasance ya sani cewa yana da wani matsayi babba a wajen Allah subhanahu wataala shi abun kula ne a wajen Allah wa anna hadhihi nafsun marhumatun kuma wannan ran nasa rai ne da Allah zai masa rahama rai ne da Allah zai masa rahama falyashkurillaha alkarim ala zalik to ya gode ma Allah subhanahu wataala Allah da ya kasance mai karamci mai kyauta mai baiwa da ya bashi wannan kyauta ce daga Allah subhanahu wataala Allah ya taimake ka ranka baya bin son zuciyarsa baya bin abin da yake so ka karkatar da ranka zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wannan zaɓin Allah ne da ya waje ba bawa ya gode ma Allah akai Allah ka bamu alam tasma'u rahimakumullahu ila ma akhbarakum maulakumul karim shin ba ku ji abin da ubangijinku majibincin al'amuranku mai karamci ya ba ku labari ba annabiyin min anbiya'ihi game da annabi daga cikin annabawansa wa huwa yusufu alaihi salam shine annabi yusuf alaihi salam abinda Allah ya ce wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa ma ubarri'u nafsi bana barrantar da kaina in ce ni aftataccen rai nake da shi innan nafsa domin shi rai la'ammaratun bisu wallahi mai yawan umarni ne da abin da ba shi da kyau illa ma rahima rabbi minan nufusi sai dai abinda ubangiji na ya ji kansa ya tausaya masa daga cikin rayuka to wannan ba zai zama annafsul ammaratu bisu ba inna rabbi lalle ubangiji na ghafurun rahim mai gafara ne mai lullaba zunubai mai yafewa sannan rahimun sannan mai rahama ne ya sa mutum aljanna al-imam al-azuri rahmatullahi alaihi anan ya danganta maganar zuwa ga annabi Yusuf amma kaulin rajihin malaman tafsiri maganar imra'atul aziz ce matar al-aziz wadda ta nemi annabi Yusuf alaihi salam shi kuma ya ki ita ce ta wannan maganar bayan abubuwa sun bayyana Allah subhanahu wata'ala ya sa zuciyarta yanzu ta karkato ta faɗi gaskiya al'ana hashasa al-haq ana rawatuhu an nafsi fasta'sa ta ce yau gaskiya za ta yi aikinta wallahi ni ce na neme shi ba shi ya neman ba dama can wa shahida shahidun min ahliha i wani daga cikin mutanen gidan ya bada shaida ya bada ka'ida cewa ga abin da za a duba ga abin da za a duba kuma tun a lokacin aka duba aka ga cewa annabi yusuf alaihi salam ba ba shi ya neme ta ba ita ta neme shi to amma kuma annabi yusuf ya addu'a ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya allah subhanahu wa ta'ala zuciya ba ta da kashi yanzu da ita kadai ce to yanzu kawayenta da sauran matan manya sun zo sun ce a wallahi muna goyon bayan ki ai kin yi hakuri kin jure da yawa shekara talatin kuna tare a gida ɗaya ɗaki ɗaya shi yake miki hidima ya ci kwalliya da irin wannan kyan ina sai annabi yusuf alaihi salam sai ya ce ya Allah a kai ni gidan yari ya fi mun fiye da wannan rayuwar da zan zo in tsinci kaina a kan a cikinta mummuna to bayan gaskiya ta bayyana shine ta ce wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi so da haka kauli marjuhi ne danganta wannan zuwa ga annabi yusuf duk da wasu malaman tafsiri sun ambata amma magana rajih ita ce maganar imra'atul aziz ce in kuka karanta kasa za ku ga ta'liqin da Sheikh Mashhur rahmatullahi alaihi shine sai ce fa yuqalu sai a ce innan nafsal ammarata lallai rai wanda ya kasance mai mai umarni almarhumatu hiya almasumatu allati asamaha Allah wadda ran da Allah zai ji kansa shine ran da Allah subhanahu wataala ya tsare shi ثم اعلموا رحمكم الله sannan ku sani Allah ya ji kanku annan nafsa idza rakibat ma tahwa lalle rai idan ya hau abin da yake so ya zama kaman doki yana maka zullu mimma kad nuhiyat anhu abin da aka hana shi fa innaha satalumu sahibaha yawm alqiyama shi zai je ya aikata abin da yake so ka bi shi amma ranar lahira kuma zai zarge ka taqulu ran zai ce ma mutum lima fa'alt me yasa ka aikata abin da kake so lima qassart me yasa ka gaza aikata abin da ya kamata ka aikata lima balagtani ma uhibbu aw lima balagtani ma uhibbu me yasa ka kaina abin da nake so ai ya kamata ka taba min wa qad alimta anna fihi atabi alhali ka san halaka ta anan take al'atab alhalak ran mutum zai zo yana zargin sa ranar gobe alkiyama yana cewa ya akai kai kaza ya akai kai kaza alam tasma'u rahimakumullahu ila qaulillahi azza wa jal shin ba ku ji fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar gobe alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawama sannan ina rantsuwa da rai mai zargin ne shi to sai al-imam al-ajubi rahmatullahi alaihi sai ya zaɓi fassara allawama ai talumu sahibaha yawmal qiyama sai ranar tashin alkiyama wasu kuma malaman suka ce a'a talumuhu fid duniya anan wannan ran allawama ba shi bane ne ba shi bane al'ammara bisu al'ammara bisu'i ran da zai ziga mutum ya ce je kai je kai amma allawama التي تلوم تلوم صاحبها وتعنبه ran da zai rikama mutum fada ya ce kakkai kakkai kaga ashe wannan ran ya fara tsarkaka ce har akai zuwa lokacin da zai zama mai annafsul mutma'inna ran da zai zama ya tsarkaka daga dukkan wani abin da Allah subhanahu wata'ala baya son sa ran da zai zama mai tsarki abin da zai aikata shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake so Allah ya bamu annafsul almutma'inna fal wajibu ala man sami'a hadha min Allah azza wa jalla wajibi ga duk wanda ya ji wannan sakon daga Allah an yahdara min nafsihi ashadda ashadda ashadda hadr min aduwin yuridu qasdahu wannan alif din bata an yahdara min nafsihi ashadda hadri ya zama ya yi kaffa-kaffa da ransa matukar kaffa-kaffa wane iri min aduwin yuridu qatlahu irin yadda kake kaffa-kaffa game da abokin gaban da yake bin ka yake son ya kashe ka haka ya kamata ka yi da ranka in ka ji wannan sakon na Allah Allah ya ce innal nafsa la'ammaratun bisu yace kuma me wala uqsimu bin nafsil lawwama to ashe abin da ya kamata ka yi shine ka guji ranka kai gudu kamar yadda kace guje ma abokin gaba wanda yake son ya kashe ka aw akhdha malihi ko kuma abokin gabanka wanda yake son ya kwace maka dukiyarka aw haka irbihi ko kuma ya ci mutuncinka kaga waɗannan abubuwan ai manya manya guda uku suna cikin azzaruriyatu ko alhamsu annafsu almal sannan kuma sai al'irb ran mutum sannan dukiyarsa sannan mutuncinsa wanda wasu malamai suna shigar da mutunci a cikin annasu domin suna ganin babu dan adam idan babu mutunci la tasqini ma alhayati bi dhullati bal fasqini bil izz ka's al hanzali in al hayata bi dhullatin ka jahannami wa jahannamun bil izz atyabu manzili in ji an ta'a wai kakka shayar da ni ruwan rayuwa bizillatin da kaskanci bal fasqini bil izzi ka'sal hanzali yace in abinda nake so shine ka dauko ruwa mai daci ka bani in dai zan rayu sai yake cewa ba jahili ne ne yace innal hayata bi dhullatin ka jahannami wai rayuwa da kaskanci kaman a jahannama ce jahannama ce kawai amma sai ce wa jahannamun bil izzi atyabu manzili amma idan rayuwa za a yi da a dauka da daukaka to ita ce ita ce mafi ma in ko a cikin jahannaman ne to ita ce rayuwa da ta bi daɗi ba jahili to kaga irz mutunci to ka guje ma rai kamar yadda kake guje ma abokin gaba wanda yake son ya raba ka da ranka ko ya raba ka da dukiyarka ko kuma ya raba ka da mutuncinka haka ya kamata kai maranka fa in qala qa'ilu idan mai faɗi ya faɗa lima alzamtani hadha alhazra min an-nafs me yasa ka sa ni kilas kace sai na guji raina hatta ja'altahu ashadda halan min aduwwi hakka sanya raina ya zama shine mafi tsanancin yanayi fiye da abokin gaba wa qad tabayyanat adawatuhu alhali kuma abokin gaba na na gana gabar da yake mun amma raina wace irin gaba yake min da zaka ce in guje masa abokin gaba na mai neman raina ko dukiyata ko mutunci na ai na san gabar da yake da ni to ta yaya zaka ce in guje ma raina fiye da yadda nake guje masa ila lahu to ga amsar da za a bashi inna aduwwaka alladhi yuridu qatlaka kaga abokin gabanka wanda yake son ya kashe kai raba ka da ranka aw akhdha malika ko kuma yake son ya kwace maka dukiyarka aw intihaka irdika ko kuma yana son ya ci mutuncinka in zafira minka bima yu'ammiluhu minka idan ya samu abin da yake so daga gare ka fa inna Allah azza wa jalla yukaffiru anka bihi sayyi'at Allah subhanahu wa ta'ala zai goge maka zunubanka sakamakon wannan idan wani ya raba ka da ranka to ana fatan kai shahidi ne kamar yadda ya tabbata a hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba man qutila duna nafsihi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi saboda ya tsara ransa amma aka raba shi da ransa to ya shahada sannan na biyu wa man qutila duna malihi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa shi ma ana fatan yin shahada sannan wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidu duk wanda aka kashe shi wajen kare mutuncinsa to shi ma ana sa ran yin shahada to kaga wannan ai gashi wa yarfa'u laka bihi darajati kuma Allah zai daga matsayinka sakamakon wannan damuwar da ka shiga وليس النفس كذلك أما شيرا كما هكا يكبا لأن النفس إن ظفرت منك إن ظفرت منك بما تهوى دوم الرنك إذا يغبوت دا أبن دا يكيسو مما قد نهيت عنه أبن دا أنهنا شيء كان فيه حلقتك في الدنيا والآخرة to daga nan halaka ka za ta kasance a duniya da lahira duk wanda ka gan shi ya shiga da na sani a duniya to ran sai ya bi duk wanda kaga ya halaka a lahira turan sai yi wannan ita ce ka'ida tintin ana faɗa mana ana cewa man fa'ala ma sha'a da qiya ma sa'a ko har wasu suna ɗauka hadisi karin magana ne na larabci mai kyau duk wanda ya aikata abin da yake so to sai ya ga abin da baya so to kaga kaga kaga bambanci tsakanin aduwwun yuridu qaslak aw yuridu akhdha malik aw yuridu intihaka irdik da kuma me adawatun nafs abokin gabanka mai son ya raba ka da ranka ko dukiyarka ko mutuncinka shi idan ya maka wannan to sai ka samu daraja a wajen Allah amma ranka ba haka yake ba in ka biye masa gabarsa to halaka za ta kai mutum Allah ka tsare to shine sai ke cewa amma fi duniya amma abinda san ranka zai haifan maka a duniya fal fadihatu shine zaka kunyata za ka kunyata idan aka kama mutum dumu-dumu cikin mummunan aiki ya kake ganinsa ya aikata wani mummunan aiki ransa ya ziga shi ya ɗibi dukiya al'umma aka kamo shi aka zo da shi a ɗaure ya kake ganinsa babban mutum sai ka ga wani ɗan ƙaramin mutum ya zo yana juya shi har yana ingiza shi ɗan ƙaramin ɗan sanda ɗan ƙaramin ɗan sanda kurtu sai kawai yana ingiza ƙeyar babban mutum wanda ya kai wani mataki babba me ya ja masa ittiba'un nafsi ya baransa ma'a shiddatil uqubati sannan kuma da tsananin azaba tsananin sakamako da za a ma mutum in shari'ar musulunci ake aka kama mutum ya zina bai taba aure ba me za a masa za a zane shi bulala dari kuma Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatu minal mu'minin idan za a yi ba a daki za a mai ba sai an je kasuwa ba nan ne matattaran mutane ba to sai an je kasuwa a gayyato duk wanda zai iya zuwa sannan lokacin da ake masa bulalan nan Allah ta'ala ya ce wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah kawai wanda ya ji tausayin shi kuma ma ka kijin tausayin bulalar da ake masa alama ce ta imani in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga fadiha kenan wa shiddatul uquba tun a duniya idan kuma ya taba aure mufsani ne fa ya bi son zuciyarsa ya je zina me za a masa farrajmu jefe shi za a yi a jefe shi kaga shiddatul uquba in son zuciya ya je ma wani kazafi a kamo shi a masa bulala 80 a bainar jama'a a gaban mutane sakamakon bin son zuciyarsa da yi in giya ya sha haka za a kamo shi a zane shi daga bulala arba'in zuwa bulala tamanin a tsatsaune shi a mushi duka kuma ga fadihar da ya kila yara suka kama shi a zariya muna cewa yara sukan bi mutum suna ya yi marisa ya sha kafso ya je bola yana ta bacci haka yara za su yi ta bin mutum ya sha giya yana maye yana tambele to in kuma akwai shari'a daga nan za ta kama shi ta zane shi kaga al-fadiha wa shiddatul uquba san zuciya Allah ka raba mu da shi sannan wa su'ul manzilati inda Allah azza wa jalla ma su'il munqalab fil akhirah sannan kuma da mummunan matsayi da masauki a wajen Allah madaukakin sarki ma su'il munqalab fil akhirah da kuma mummunar makoma a lahira fal aqilu yarhamukumullah mai hankali Allah madaukakin sarki ya ji kanku wannan ɗabi'a ce ta malaman mu suna karantar da kai kuma suna ma addu'a ilam rahimakallah kan haka zaka ji suna faɗi yalz fal aqilu yarhamukumullah yulzimu nafsahu al-hadara wal jihad lahu mai hankali yana lizumta yana tilasta ma kansa ya zama ya guje ma ransa wal jihad lahu kuma ya lizumta ma kansa yin jihadi abinda ake ce ma jihadi shine kokari asalin jihadi kenan bazlul wus'i in an ce aljihadu bazlul wus'i ka bada kokarin ka a wajen yin wani abu al-allama ibn al-qayyim yace jihadi mataki mataki ne har goma sha uku na farko shine jihadun nafs kun gani ko yaƙar ranka yaƙar ranka shi kuma ana yaƙar rai in ji al'imam ibn al-qayyim da abu hudu jihaduha an ta ta'allama ma an zalallahu ta'ala min alhuda wa da'il jihaduha an ta'amala bi ma ta'allamat min alhuda wa da'il da'awatu ghairiha li ta'amala aw li ta'alama wa ta'amala bi ma ta'allamat min alhuda wa da'il sannan asabu ala dalik ka yaƙi ranka ka koya ilimi yana da wahala ilimi yana da wahala abu ne mai wahala sai mutum ya yaƙi ransa sannan zai tsaya ya yi shi sannan idan ya yi shi ya aiki da shi sannan idan ya aiki da shi ko yana aiki da shi ya gayyato wani shi ma ya samu wannan daraja ya aiki ya koya ya aiki sannan asabar aljami'u kenan sai da juriya domin idan babu juriya ba za a iya ilmu ba ba za a iya amalu ba ba za a iya da'awatu ba duk ba za su yiwu ba to kaga shine wannan min mujahadatil aqran mimman yuridu malahu wa nafsahu yayi kokari ashadda min mujahadatil aqran fiye da irin yadda sa'o'i suke kokari mimman yuridu malahu wa nafsahu ga wanda yake son ran dukiyarsa da ransa fajahid ha inda ridha wal ghadab ka zama kaya kiranka kai yaki da ranka inda ridha wal ghadab a lokacin da kake cikin farin ciki ka yadda wal ghadab haka nan lokacin da kake cikin hushi duk ka zama kaya kiranka domin ana gane dan adam yanzu misali bari in buga mana misali idan kana son ka gane ahlus sunna kusa kusa ka bari sai ranar bikin 'ya'yan shi ko idan an masa mutuwa kaga inda riba wal ghadab wani ranar da zai aurar da 'ya'yansa to za ka ga cancarewa za ka ga shagali sai an kai NTA sai an sa a newsline sai an sa a newsline a yi duk abin da ake so bayan an gama daurin aure a masallaci wasu ma akwai muqaddamat ma eh muqaddamatul aqdi za a yi su tun kafin a zo a daura auren a masallaci da an yi su tun daga ranar Laraba Alhamis sai ranar Juma'a kuma sai a zo a ce akar makalla a daura aure a yi addu'a bayan an gama kuma tun daga nan za a wuce can Allahu alamu da inda za a sannan gobe ma haka za a yi sannan jibi ma haka za a yi akwai wanda sati guda suke yi sannan an yi mutuwa ma ya ake yi kaga inda riba wal ghadab ke sai kaya kiranka Allah ba mu ikon haka kaza ajjabana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haka nan annabin mu sallallahu alaihi wasallam yayi mana ladabi ya karantar da mu yayi mana tarbiyya fi ghairi hadithin ba hadisi ɗaya ba kawai bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yace mana al mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah me yaƙi mayaƙi na gaske shine mutumin da ya yaƙi kansa a wajen yi ma Allah ɗa'a shi yasa suka ce shine jihadin farko ai amma hadisin da ke cewa raja'na min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-asghar hadisi ne mawdu'i wai mun dawo daga babban yaƙi yanzu ƙaramin yaƙi zamu babban yaƙi hadisi ne da bai tabbata ba amma wannan hadisi ne tabbatacce ga yi nan سيشي أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي أي كون قاعد شما لمن سيافة داكو أمون فاتشي وادك شي أقوي بن جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن, عن أبي حانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ياكي نغسيا شيني وندي فارا يا كنسا a wajen yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ya kirsa ta maranta sai ya ba Allah ana tsananin sanyi irin sanyin zariya eh ya fito da asuba ya tashi ya yi alwala kuma ya je masallaci kafin nan kuma ya kiyamun laili sai da mujahadatun nafsi kuma a ce bai da ruwan ɗimi da ruwan sanyi zai yi alwala kuma ruwan sanyin kila na tanki ne ya kwana a waje ba a rijiya zai ɗibo ba domin rijiya a lokacin sanyi tana yin ɗimi ko ruwanta yana yin ɗimi to ruwan tanki ne amma yayi alwala haka sai da mujahadatul nafs eh wannan hadisi al-Imam al-Jawzi ya ambace shi a cikin Zammul Hawa daga hanyar Bishran gashi nan ga takhrijin nan ba zai ba za mu samu dama karantawa duka ba نبي أخبرنا محمد بن الحسين وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصائد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبعنا ابن المبارك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يتي من زال سما يابان لاباري أحد سنبا فانا ألا أخبرك بالمؤمن عن نفسه يتي بنا باك لابار وأي مؤمني با من أمنه الناس على أموالهم mummuni shine wanda mutane ba sa jin tsoro su ɗau dukiyarsa su bashi sun amince masa su ɗau dukiyarsa su bashi kuma za su zo su karɓi wannan dukiyar yadda take ya tsare ta ba tare da ya canza ba an tambayi wani malami aka ce me gayar amana sai ya ce a baka ajiyar kuɗi ko canzawa ba ka yi ba yadda aka baka an baka dubu biyu ɗan ɗari biyar biyar guda hudu kenan ko sai wani ya zo ya ce da Allah kana da canji to in kai mai rukun amana na gaskiya ne to ba za ka ɗauki waɗannan ɗari biyar biyar ɗin guda hudu ka bada a baka dubu biyu ba domin idan mai su ya zo ya tambaye ka ya ce kawo min kuɗi na kila ya haddace cewa ya baka yan ɗari biyar biyar guda hudu yanzu kuma sai ka kawo mishi dubu biyu guda biyu kaga an canza kenan to balle ka je ka jalauta su ka ce bare kai bare kai kasuwanci da su alhali amana aka baka balle kuma kai kwanciyar magirbi a kansu sun san kwanciyar magirbi ai to Allah shi kyauta wal muslimu man salima nasu min lisanihi shi kuma musulmi shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshen sa baya zagin su baya cin mutuncin su baya da harshen baya da kaushin harshe a kansu ba sifa bace ta mummuni ya zama mai kushe mutane mai sukarsu والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل annabi sama ya ce kuma mujahidi mai yaƙi na gaskiya shine wanda ya yaƙi ransa a wajen yi ma Allah da'a wal muhajiru man hajara dhunuba wal khataya shi kuma mutum mai hijira shine wanda ya kaurace ma zunubai da kuma sa'u al khataya jam'i na al khati'a al khati'a zunubi wanda ake siffanta masu shi da kwara ɗaya a ce masa khati'un jam'in sa ce la ya'kuluhu illa al khati'u أخبرنا أبو بكر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله تسمى رواية سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه ليس الشديد بالسرعة باني كرفي بني ميكاي as-sura'a ala wazni fu'ala kaman yadda kake cewa wailul likulli humazatil lumal siga ce ta mubalagha as-sura'a asalin sa sari'un ne sari'un sai aka buga shi wato mai tsananin kada mutane waye ne karfi qalu mashadidu sai suka ce to waye ne karfi ya ma'aikin Allah qala alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake mallaka ransa a lokacin da ya hushi domin daga cikin madakhilu shaytani ila al-insani akwai al-ghadab in kai hushi shedan na iya zuwa komai ya saka kai al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa ya ga abu biyu yace ya ga mutumin da lamma ghadiba qatala umma da ya fusata mamashi ya kashe sannan wal akharu lamma ghadiba qatala ibnahu ɗaya kuma da ya fusata ya kashe ɗansa shi yasa ake da fiqhul ghadab ai ba ce ba za ka yi fushi ba akwai fushi amma ba a san akwai ahkamun ta ta'allaqu bil ghadab akwai kunce kuncin da suke da alaka da hushi hushin nan musiba ce babba malaman psychology suna bincike a kansa da irin tasirin da yake haifar ma mutum suna cewa lokacin da kai fushi jininka ne yake tawaye ya zanga-zanga a cikin zuciyarka ya ake zanga-zanga kowa san yadda ake zanga-zanga ya abin ba kyau to jini ya ma zanga-zanga a cikin zuciyarka saboda aka sai zuciyarka ke baki haka malaman psychology malaman ilimin nafsi haka suke cewa fushi haka yake to shi yasa ko ina a jikinka sai fara bari kwakwalwarka ta juye zuciyarka ta fusata sai mutum ya aikata abin da baya tsammani وعلق الألواخ وأخذ برأس أخيه يجره إليه النبي الله يفشي يورجي دا اللو ألن نند سونا الله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون ألن دا أقوي آيوين الله دا شريعة دا توسين الله أتكي أما النبي موسى عليه السلام لوكا سنده فساتا سيورجر كما شي غضب لله نفا لا غضب لنفسه يغشن دان الله wanda ana son wannan amma kuma me ya haifa wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'sihi akhihi yadurruhu ilayhi yi wurgi da Allah nan ya kama kan dan uwansa yana zuzzuga yana girgiza shi Allah ta tabi'ani afa asaita amri kaga wushi ki shi yasa aka ce alqali kai ya hukunci wa huwa ghadba ba alqali ba kawai hadda kai a gidanka idan kai hushi sai ka saki matar ka saki dubu eh ko ya ce ya sake ta ma ba adadi eh ya busata ya hushi ya zana dan shi ya fasa mai kai sai kuma a ganshi ya kai shi asibiti da kansa likita na me faru da shi Allah ya wani ya dan zo ne yana kaza abin ne gashi nan kamar an kwala mushi wani abu wallahi ina jin ni dai kawai na zo gida na tarar da shi kaga ya ƙarya kuma eh kuma shi yayi to fi shi kenan أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو, أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه إلا الغضب شيني ذي حديث يا كاومك وترواية تاشي دبام حدثنا أبو بكر وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن حبيب لوين المصيصي قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشديد ليس, ليس الذي يغلب الناس ba mai ƙarfi ba ne wanda yake samun rinjaye a ga mutane walakin na shadida man galaba nafsahu sai dai wanda ya kasance mai ƙarfi shine mutumin da ya iya rinjaya kansa shi ba hadisi ne sahihi fa in qala qa'ilun fa ala ma ujahidu nafsi hatta aghlibaha to ga wata tambaya idan da zaka tambaya kace to me zan yaki raina a kansa har in rinjaye kaina mecece amsa kila sai a ce kila lahu sai a ba mutum amsa tujahiduha hatta tulgib hatta tul hatta talzama ada fara'idillah ka zama ka matsa maranka ka yaƙe shi hatta talzama ada a fara'idillah har ya zama ran naka ya lizumci isar da farillan Allah kaga abun farko ce ku kalli wannan darasin babba ne abu na farko da za ka fara yaƙa kansa kanka a kansa shine ka iya isar da farillan Allah ababen da Allah madaukakin sarki ya wajabta maka ka zama ka yaƙi ranka kana yin su watantahi an ma'asi sannan kuma ran kai ne sanci abinda Allah madaukakin sarki baya so ya hana ai kaga abu na farko ce tsaye da farillai nisan ta muharramai ababan da tilas ne ka yi su to ka zama kaya kiran ka ya iya yi ababan da Allah subhanahu wata'ala ya hana yi ka zama ka hana ranka yinsa abu na farko ce fa in qala idan mai magana ya ce sifli min akhlaki hallati tamilu ilaihi mimma la yahsulu to ka siffanta mini daga cikin ɗabi'un rai waɗanda su take rai yake karkata zuwa gare su alhali kuma ɗabi'u ne marasa kyau hatta ahdaraha har in zama na guje su wa amqutaha sannan kuma in ƙi su a cikin zuciyar tawa wa ujahidaha kuma in in yaƙe su a cikin ran nawa idza alimtu anna fiha shay'an min tilka al in har na gano cewa raina akwai wani abu daga cikin waɗannan ɗabi'un to zan yaƙe shi ka faɗa min da me da me kila lahu to ga amsar da za a ba mutum innan nafsa ahlun an tumqata fillahi azza wa jal lallai ranka ya cancanta ka kishi saboda Allah wa man maqata nafsahu fi dhati llahi duk mutumin da ya kiransa saboda Allah rajautu an yu'amminahu Allah azza wa jalla min maqti to ina fatan Allah zai amintar da shi ya tsare shi daga hushinsa idan ka kiranka saboda ka bi Allah to shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai so ka ya kuma tsare ka daga hushinsa ba zai hushi da kai ba kazaru yani al-fadl ibn iyad haka aka ruwaito daga babban malami al-abid az-zahi al'imam al-fudail ibn iyadin abu ayi wannan bawan Allah yana da kyau a yi waƙfa a game da shi mutum ne wanda ya kasance mutumin banza da ɗan fashi duk laifin da ka sani ana yi yana yi amma rana guda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi rana guda ya tafi zai je ya fashi ko ya sata a wani gida ya kama katanga sai ya ji ana faɗi ana alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun bai ga wanda yake faɗi bai ci al'ana ya rab ko qad ana ya rab ya ce Allah lokacin yayi ya taho sai ya tarar da wasu mutane sai ya ji suna fira suna cewa nan fa ba wajen tsayawa bane akwai damuwa a nan saboda fuzailu fa na iya zuwa wajen nan ya kakkashe mu ya kwace dukiyarmu sai kuka ya kama shi ya zo cikin su ya ce ana al-fudailu wa qad tubtu ya ce ni ne fudailu ibn iyad din kuma Allah ya sa na tuba ya ce yanzu aina tattajihu ina za ku suka ce ila makka suka ce makka za mu je mu aikin hajji sai ce fa ana sa'irun ma'akum ya ce ni ma tare za mu tafi to shi yasa kake ganin maganganunsa suna da raurawa zuciya maganganu ne na mutumin da jarraba zunuba wa arasaha sun matarakaha wa taba minha mutum ne da ya san me ake ce ma sabo ya san sharrin sabo domin wanda ya taba yin banna Allah ya taimake shi ya fi kaffa kaffa fiye da wanda bai taba yi ba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa yushiku an tunqada ural islami urwatan urwatan إذا دخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية يتي أنا جن tsoro ya kusa ya zama za a kwakwance igiyar da ta ɗaura musulunci igiya igiya me zai faru idan waɗanda ba su san me aka yi a jahiliya ba suka shiga musulunci wanda suka ci bilis yi mana da kai da ka tara dukiyarka ba ka fatakwat ba ka china ba ka ina ne domin ka tara dukiyarka da ɗanka da bai san wahalar da ka sha ba ka mutu ka ban masa waye ke kafa kafa da dukiya ai shi sai dai a kira shi cash fire wai wani yaro ne mara jin magana wasu sunan shi cash fire wai cash fire kaga a kunna ma kuɗi wuta kenan ko Allah shi kyauta to shine wannan al-fudailu جاء سند أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا عبد الصمد بن محمد عباداني قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من مقت نفسه في ذات الله عز وجل دمت من ديك إرنس سبود الله أمنه الله عز وجل من مقته شيكم الله زي تري شدقه شنسا Allah zai tsare ka daga hushinsa idan ka kiranka ba ka bi son zuciyarka ba qala abu bakri al-imam al-ajuri ya ci gaba da cewa fa in qala qa'ilun idan wani mai magana ya ce mana fa bayyin li akhlaqa al qabihata to ka bayyana mana dabi'un rai waɗanda suka kasance munana qila lahu sai a ce hiya al akhlaqu allati qad istawtanat an nafs su ne dai ɗabi'un da zaka ga shi ran naka yana son su ya mai da su a matsayin ƙasarsa inda yake son ya zauna duk abin da ka ranka ya fi so to su tari za ka gaba alkhairi ba ne ai shi ne manzo sun ce manzo Allah sallallahu yake cewa huffatin nahu bi shahawata an lullaba wuta da abin da rai ke so ash-shahawat ma tamilu ilayhi an-nufus abin da rai ke karkata zuwa gare shi na ke ce mishi shahawa walaisa tuhibbu mufaraqataha kuma ba su zaka garan ka bai sanya rabu da wannan abin wa hiya akhlaqun kathiratu dabi'u ne masu yawa idza tasaffaha al-insanu nafsuhu wajadaha kadhalik idan mutum ya tsaya ya dudduba ransa ya maida ransa kamar wani littafi yana bin sa shafi shafi to zai fahimci waɗannan ababen da ake ambata masa na miyagun ɗabi'u ga sunan al'allamatul ajuri ya lissafo su ha ashirin da uku ɗabi'un da rai ke so amma ɗabi'u ne na halaka ɗabi'u ne munana halaye ne munana ta'adoji ne miyagu wanda ya wajaba mutum ya yaƙi ransa a kansu abu na farko fa innaha nafsun muttabi'atun lil hawa zaka samu ranka yana bin son zuciya a jawo masa nassi ya kauce ma nassi ko ya tawilinsa ko ya taɗiye nassi in ba a yi sa'a ba ma ya ƙaryata shi ga baki ɗaya kaga abu na farko kenan domin ma'al hawa la ya ci ta mi'un nafs annafs nafsi baya haduwa da son zuciya domin Allah madaukakin sarki ya ce me wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda ka al hawa ma an nafs la yajtami'an da nafsi da son zuciya ba su haduwa imma an nafs wa imma al hawa ko dai a zaɓi nafsi ko abu son zuciya abu na farko kenan na biyu munhamikatun fi lazzati duniya zaka ga ran nan naka ya kutsi ya kutsa fi lazzati duniya wajen samun dadin duniya ko ta yaya kuma za a samu dadin duniya dadin duniya idan ya samu ta hanya halal to ba abun zargi bane amma dadin duniya yaki haram yaki halal yaki haram yaki halal ko kuma ka'ida yan wannan zamanin duk wanda ya riga zuwa an tambayi wani aka ce masa ya kake ganin dukiya kai ya kake yace duk wanda ya riga zuwa eh idza taqaddama al-halal fa marhaban wa idza taqaddama al-haram fa marhaban yace idan halal ya riga zuwa to idan haram ya riga zuwa ma to marabalale in ji shi wancan mun gane na uku basidatul li tuli amali an qalilin ma an qalilin yanqadi sannan zaka ga ranka ya shimfida kansa li tuli amali game da dogon buri shi buri ana son sa domin suna cewa laula al-amalu lan qata'at al-haya ba da dan yanzu ko wannan me yana burin ya kwana ya kai gobe saboda ya aikata wasu ayyukan alkhair to amma al'amal da ba a so shine ne mutum ya zama yana buri Allah ya bashi ya ci gaba da aikata abin da yake so abin da ya ga dama na saban Allah zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamu kaga wannan abin zargi ne kaga al'amal ke shi yasa suke cewa ni'mal amal idza sahabahu al-amal madalla da buri idan aiki ya zama shine abokinsa suna tare nan al'amal labuda yusuf al'amal salih aiki na gari domin kowa zai ci shi ma yana aikin barawo ma zai ci aiki yake yi an zo ana fira aka ce ka neman halal da wuya kowa ya faɗi sana'a shi wani ya ce kaza yake sai barawo ya ce har neman haram din ma da wuya kaga aiki yake yake nan ko Allah shi raba mu da wannan an qalilin yanqadi kaga mutum yana da burin abin da ba za a dade ba zai kare duniyan nan din yadda kai za ta kare in shekara nawa aka yi aka baka kai za ta kare wai ana cewa annabi nuhu alaihi salam aka ce ya nabi allah nuhu kaifa wasaf kaifa ra'aita duniya wai ya kaga duniya ce ce kadarin lahu laha baban ya ce duniyan nan ne yadda nake siffanta ta kaman gida ne mai kofa biyu ta gaba ta baya sai ya ce da khaltu min albabi wa kharajtu min al-akhar ya ce na shiga ta nan na fita ta nan annabi nuhu alayhi salam kaga kafin a halakar da mutanensa ba fala bi fihim alf sanatin illa 50 ama dubu ba hamsin bari mu kara sai mu tsaya qalilatu liqtirasi لأجل لابد أن يغشى ذاك جنشي قليلة الاقتراف لأجل لابد أن يغشى ذاك جرن الناس ينادى كرنشن دا موادا أجلن دا باب جدي وازي زوي للبيشي متواشي kaga mutum bai da damuwa zaka ga ransa bai damu da abin nan ba wannan aka masa ma magana mutuwa sai ce a da Allah ana magana arziki ko ندير راجبة في حب دنيا إذا أحبها قلب عبد قسيا ذاك جران كينا سن دنيا ita kuma duniya duk ran da ya zama yana son ta duk zuciyar da ke son duniya kasiya to sai zuciyar nan ta zama kyake kasashiya yanzu duk waɗannan ababen da suke faruwa a ƙasar mu munana me ya jawo mana san duniya musulmi ya kama dan uwansa musulmi ya ya dauke shi ya je ana ciniki yadda ake cinikin akuya ana sakkowa ana sakkowa ana sakkowa idan ba a bada kuɗin ba ya ce zai kashe kuma ya kashe wani zubin ma ya karɓi kuɗin kuma ya kashe أين الآدمية أين الإنسانية قست قلوبهم زوجيا تاكي قشي لحب الدنيا لحب الدنيا سبو تسن دنيا زاهدة في دار نعيمها لا يقنع sannan za ka ga yana gudun gidan da ya kasance ni'imarsa ba ta karewa gidan lahira kenan in an ce a zuwa tafi sai ce a'a baya tunanin lahira محبة لأخلاق تعلم أنها مضغة بها غدا sannan ya kasance za ka ga ran nan yana son ɗabi'un da ya sani cewa za su cutar da shi gobe alkiyama amma kuma duk da haka yana son su dhahikatun mustabshiratun na'imatun bima anhu maulaha naha sannan za ka samu wannan ran dhahikatun yana mai dariya mustabshira kuma yana bishara yana jin daɗi na'imatun yana cikin ni'ima bima anhu maulaha laha a game da abin da ubangijin ran nan ya hana na tara nafsun tahzanu ala ma lam yajurra laha bihi almaqdur mimma amilathu min ad-dunya sabahaha wal masa sannan zaka samu ranye yana bakin ciki game da abin da kaddara fa ba a rubuta wannan abin zai same shi ba wanda shi kuma ranye burin sai ya samu a duniya safa da maraici sai kaga in ya rasa wani abu da ya shiga damuwa wannan alama ce ta zuciyar mutum tana da ciwo na goma za mu tsaya a kansa insha Allah ta'ala nafsun ya khifu alaiha sa'i wal qaddu fi talabi duniya rai ne da zaka same shi in dai wajen neman duniya ne da shan wahala to zaka ga baya jin wahala eh baya jin wahalar neman duniya kaga shine manzon Allah sallallahu alaihi yace inna Allah yubghidu kulla ja'zariyin jawaz sakhabin fil aswaq jifatin bil layl himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah manzon Allah sallallahu yace Allah yana kin mutumin da sai dai ya ci ya koshi mai girman kai dare na zuwa in dare kawai zai zama mushi babu tashi ai sallah babu tahajjudi da rana kuma fa fa fa kamar jaki ya san duniya amma bai san komai ba a lahira kaga wannan alama ce ta me alama ce ta ciwon zuciya ciwon zuciya ba irin wanda ake zuwa wajen cardiologist likitan zuciya ya ba mutum magani ba ya ce ka huta ka sha magani ka rika motsa jiki bayan ka samu sauki ba irinsa ba wannan mai ba da maganin ana samun maganin ne a nassi eh ba wanda zai iya magance ma mutum wannan ciwon sai alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan shine majalisun mu na daya da izinin Allah za mu tsaya a nan mu sa aya sai idan Allah subhanahu wataala ya hada mu a haduwa ta gaba da izinin sa sai mu dora inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in